العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا شدا غوتا رمضان هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايدا داري هدو دا أربعين بيار وان داي داي داي دا بيار غوتا هدو ميلادية دبو بيو دا عشرين دا هدو الله تبارك وتعالى مكي روكو da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura wato suratu ghafir wanda jiya mun tafi yau kuma za mu tashi akan wato kissan dai da aka fara wa mutum da an gaya mana cewa mu tafi cikin ƙasa mu ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala aqiba ko mummunan sakamako ko ƙarshe da ya kasance na mutane wanda suka fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala wanda su ba sa samun alkhairin da sauran bayan Allah suke samu tunda mun yi magana can baya cewa mutanen kirki su mala'iku ne masu ke masu addu'a ko da yaushe suna fata Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masu ya sa kada su ga mugun gani a duniya da lahira da su da zuri'arsu da iyalansu da iyayensu ma wannan shine ƙarshen alkhairi da ake nema kuma daga bakin da ake karɓar addu'an nan shine bakin mala'iku wanda sabanin waɗannan wannan da ba su samu wannan ba kuma waɗancan ba cewa aka yi saboda 'ya'yansu wane ba ne ko 'ya'yansu wane ne ba abinda suka samu kawai ba su wannan abu shine imanin nan da ake magana da ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sun yi imani sun ta Allah suna ayyuka na kwarai saboda Allah saboda haka mala'iku ke masu adda sabanin waɗanda su kuma suka fito na fito wanda mala'iku maimakon ma su yi masu adda sai dai su yi masu mummuna sannan kuma ma mala'ikun su ake aikowa su halaka wasu saboda irin mummunan bannan da suka yi tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka aiko ma mutanen Lut ko kuma aka aiko ma Adawa da Samudawa wanda an ga yadda aka halaka su wanda dole ne a ce maka an sa Jibrilu yayi masu tsawa saboda aka tsawon nan ta kashe su gaba ɗaya suka mutu kamar rai guda ɗaya wannan ke nuna faɗa da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi ba wato abin nan bane idan aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bar bayinsa kawai da rundunonin da yake da su na mala'iku ba yadda zamu yi da su ballantana kuma a ce Allah tabaraka wa ta'ala la yujizuhu shay ba abin da ke gagara Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka aka ce to mu karanta kissoshin waɗanda suka wuce mu tafi ma garuruwan su mu je mu gano to yanzu idan ba za mu iya zuwa da kafafun mu mu gano ba sai aka tafi da zukatan mu su je zuciyoyin mu su je su gano mana a waɗannan kissoshi shine ake ba mu labari jiya mun ji an fara magana kan mutanen fir'auna ana gaya mana annabi musa alaihi salatu wassalam an aiko shi da huddoji bayyanannu zuwa ga fir'auna amma kuma an samu wasu waɗanda suke su 'yan katsalandan ne wanda su ne manya-manyan gari waɗanda ba su bari ruwa ya gudu masu hana ruwa gudu ake ce masu shi ne aka lissafo manya daga ciki ba an faɗi shi shugaban tafiya shi ne fir'aun aka faɗi mataimakin shi shi ne haman da ƙaruna muka yi magana kan cewa dama waɗannan ku ne ana magana stumbling blocks ko ana magana obstacles na gari to aka yi maganan masu mulki daga nan sai masu wadata mawadata su ne ake ce masu mala'u waɗanda suke manyan gari ko dai cikin gwamnati ko kuma cikin suna ganin su ne mawadata dole sai an yi abu yadda su suke so in ko ba a yi haka nan ba to ba za a zauna lafiya ba sau da aka suka nemi yadda za su tsananta ma annabi musa annabi musa ya koma yana neman mafaka wurin allah tabaraka wa ta'ala to akan wannan za mu ɗora wa qala rajulun mu'minun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يقبل من فعليه كبير يا قوم لكم الملك واليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
to ga abin da aka fara nan wannan ya nuna parliament ko kuma mazaunan kotu abin nan majalisa ta sarki da sarki kanshi an zauna gwamnati dama dole lokacin da ta ga wani abu da zai zama mata a ganin ta matsala ne to za ta fayi taro dole a kira security meeting a zauna da manya-manyan executives a tattauna a ga cewa ya za a yi maganin wannan matsala kuma abin da communique na meeting ya bayar shi za a zartar ko da abin nan wasu ba su goyi baya ba inda an rinjaye su ba ra'ayinsu ba ne dole haka za a yi saboda haka wannan shi yasa za su kira hasali ma ko a jihohi akwai ranakun da suka ware kullum suna zama su tattauna su tattauna game da abubuwan da suke gani na tafiyan mulki ko na wani abu saboda kada wani abu ya mamaye su to haka can ma kololuwa naka wannan matsala babba ce a wurin fir'auna domin dama yana da tunani yana da masaniyan cewa lallai an fa gaya masa cewa akwai yaron da za a haihu wanda zai dalilin karewa kujerar nan tashi ta mulki saboda haka ya ɗauki shekaru da yawa an kashe mutane dubun dubata 'ya'yan mutane ta dalilin fa a kare wannan kujera to yanzu kuma ga kujera yana ganin cewa kujera za ta samu wannan tabuwa za a samu matsala don haka fa duk yadda za a yi za a san yadda za a yi a yi iyayi a san cewa fa lalle sai an san yadda za a kare wannan kujera ko da da ƙarfi da yaji ne wannan shine kuma har yanzu ba wanda za ka san shi a kan kujerar shi yana kan kujerar mulki sannan kuma ya wasa da wannan kujere ko kuma kai ya bari kai mai wasa da ita shi ya sa ku yi ka yi kadaran kada handasu suna kan kujerarsu ka kyale su da kujerarsu ka daina shiga cikin al'amuransu in kaga kana shiga sun kyale ka bari suke yi sai abin ka ya fito fili ta yadda han mutanen ka ma sun gano kuskuren ka sannan su kwaɗe ka ba sa jin tsoron gwamnati ta fi ƙarfin mutum shi ɗaya da ka in ka gani kawai mutum ɗaya kawai sun kyale ka kai ta yin abin da ka ga dama kana zarbabi suna cewa ka gagare su ƙarya ne ba gagara su kai ba kyale ka su kai sun bari ne zuwa wani lokaci akwai abin da suke kallo kai kana naka ne suna shirin su ba wani wanda za a ce shi mutum ɗaya ne a ce mai ya gagare hukuma ba ba hukuman bace in dai ka ga ko ya gagare ta to hukuman sunan suna ta tara kawai ba ba hukuma bace saboda haka kai kai naka kai su ina su kawai ina ga maka wannan maganar ne saboda mulkin nan da kuke gani wanda ya hau kan shi shi da kanshi ya bada misali ya ce kaga mulkin nan da kake gani ya ce dodo ne ya ce in ka shiga ciki haɗiye ka yake yi ko tunani ba ka yi ba ka gane inda aka nufa wani abun ma sai da kanka wata ranka rika cewa wai kuku kai kai kai a ce kai ya ce tsaf yanzu kai kai wannan a ce kai kai wani da ya tashi ba da misalin cewa ya yi to amma fa wannan ba kan wani zan bada ba shi shi ya faɗi ma kanshi shi ne ya nemi matsayin yana nema yana ta cewa sai ya rika gaya ma amma abokan shi ya ce shi fa gaskiya an nuna mahimmancin ya fito ya nemi matsayi kaza amma da Allah su rika taya shi addu'a idan alkhairi ne Allah ya bashi in ba alkhairi bane shi gaskiya Allah ya bashi inda yake suka ce kai ba a haka yace shi haka yake so kai in kana nema kawai ka ce kawai alherin ne Aisha yasa ka yace shi dai su rika mai wannan addu'an cewa in alkhairi ne Allah ya bashi in ba alkhairi bane kada Allah ya bashi aiko sai bai samu ba da bai samu wasu ka zo suka ce to gashi nan baka sa yace a ina fatan haka shi yafi min yace ba ku san abin da yasa nake cewa a wannan in alkhairi bane a bani in ba alkhairi bane kada a bani yace shi fahimtar shi idan ka samu matsayi wani lokaci akwai da yawa da suke samun matsayin suka samu sai a kwance kansu sai a dora musu kan jaki sai bayan sun gama su ta damal damal su ta damal damal da wannan kan na jaki sai ranan da suka matsayin ya kare kuma aka sauke su sai a sauke su a maida masu kansu daga nan sai ya dawo ya ta ganin abubuwa ya ce shi san mama shi yayi su ba shi bai ma san sadda aka yi ba shi wallahi shi kaza kaza to kuma sannan ina fatal wanda ma ta sulli naji haka yake kai ba bacci fa nan wanda diya zo gaba nan in yi bacci sai ya ba da buhun siminti goma ma yanzu ba ma biyar ba nan nan gunin kazgano kamar na bacci na an ji na yi shuru kwanan nan wasu malam sani ji har ma sakin littafin yayi wanda barar da jiya saboda ya ji na daina ce mai komi to to ba za mu wanda zai zo nan gaba ya mana bacci mutum yana jin bacci koma can baya ba za a yi bacci ba nan in kuna mana bacci nan wurin duk sai kun harbe mana Allah ramma muku eh yanzu ma fara ko sun fara sako ya ce sun fara sako bai kibiyoyi da yana ba za mu ba wanda zai yadda nan gaba wurin gaba da bacci yana harbe mana yana harbe mana Allah ramma kawai da ta bacci Allah ramma sai ana kulle shi da na kulle shi ba ma san san da ya fito bai da rija ana ta karatu idan kama ya ce a kamo shi da ce masu hasan basu je su nemo ana raba ba kulle shi a daki ya yi bacci na? aikace ne? to a dole sa muka kyale shi saboda special case in ya zo ko ba dole a kyale saura ba wani ta ana raba special case ne dole ya bacci a wajen mata ba haka kawai ana raba ya shuru kawai wani lokaci yana ce kai ana raba ta so ka gaya babu abu kuma in yana farke fa sai ya ƙara gudunmuwa yana ta zubo gudunmuwa ana tafiya ba ya shuru shi kenan yin ta tafiya tari kadai da kuma yanzu daga nan gaba ka zo wani mai shuɗi-shuɗi zai wani bacci ba za mu yadda ba idai kazan kana bacci kawai ka ƙara zuwa gaba duk mai bacci ba mu so yana zama nan mu so muke mu ga tangaran wanda mota ce ana tuka da wani ya ji ba iska na waje ya ce ba iska ya tattare a tattara a tattara mu kai inda za mu amma na gaba sun yi bacci na magana mota sai dai direba ya faɗi shi ma direban in ba kowa bacci zai in dai ba a tada shi wallahi sai ka je ka wani in kana zaka ga wani mayan tuki ne amma shi kuma yana son mayan hira bai gajiya da tuki amma abin da yake so ya zama wanda ke kusa da shi kuma shi ba zai bacci ba suna yana yana tukin shi ana bashi labari ana magana za su kai duk inda za su kai bai gaji ba amma in kowa ya shiru ya bar shi in ba ya sa ba shi ma sai ya shiru kawai dai ka ji kwaras sai to duk kowa ya bacci ya banni ni ma na yi bacci shikenan wadda ka ba kada na gaba baya bacci ba masu hari ka dauko na gaba yana yana gengedi alaman baya ganewa ya ce kaf da karatu gashi ba ana yi na gaba ma sun gaji suna bacci aka abu bai ba to yanzu na ma barko na baro inda nake saboda haka mulki ba abin nan ba wasa bane kuma in mutum ya same shi ko shi abokinka ne kai ko kai ka haiho shi kawai ka bar shi da matsayin shi na mulkin nan in kuka taho gida shi ya zo ya sauko ƙasa ya ce baba baba ka ce ka yadda amma aka je can ana cewa your excellency kai ma ka ce your excellency kawai ranka ya daɗe ce baba kai da kanka ya ce a Allah ne ya baka ranka ya daɗe shikenan kaza kaza ka ce a wannan bari sai mun je gida amma nan dai ofishinka ne ofishinka na zo ko cewa ya a jira kakka zo ka ce aini ne baban ka ban kaɗo ƙofa kai ma jira in ya fito shi da kanshi ya ce ya za ya baba ya jira ka ce a ba su ƙa'ida aka bi in ni na fara fasa ƙa'idan wata rana wani ma sai fasa ma ita haka inda ya jira ake nima in na zo in jira kuma ma me ya kai kama ka tsaya zo gida mana to tunda ka je can ka bi ƙa'idar shi ana jira kai ma ka jira kakka buɗe masu ƙofa ka shigo kawai ka ce kai ne baba ko a ji a ce baban shi ne ya fito shi ya fito domin ka jira shi a gida na ba ku labarin nan na ce maku a aikace ne mutum yana abokin shugaban kasa wani shugaban kasan da aka yi in kuka gano shi kuka faɗi ko kuka faɗi amma dai an ce a yadda na ji labari wannan abokin shi ne shi sai ya ce zai amfani da abota kullum ya je gidan shi inda duk ake zama shi ba nan zai zanna ba duk inda aka wuce shi sai ya wuce wurin ya je ya zauna tun ciki a zo cin abinci ya ce shi tare za su ci ai abokai ne tare suke ci tare suke suke koko suke suke wawa su a cikin a cikin a cikin kasko kuma yanzu sannan saboda aka zo tare suka yi ta yi haka nan ta yi kenan ya ki bashi komi ya ki bashi kuɗi ya ki bashi matsayi a ran nan ya gaji ya ga duk wanda ba su kai shi ba su sun sun suna ta suna ta wadaka har su nema wasu shi kuma an ki mai komi sai dai ya ci tuwo ya ci abota rannan sai koma gefe yana magana ya ce gaskiya shi ya kira wani cikin securities din shi mai kirki ya ce gaskiya shi yana mamakin wannan irin tafiya yanzu dai shi da wani ga yadda ake amma har yanzu shi ba a mai komi ba sai a yi ta ganin kamar ma shi ya yanzu da abubuwa kaɗan ma sun fi ƙarfin shi amma yanzu a yi tafiya a tafi da shi komi sai dai shi ya ci kawai shi a cikin sai ce tauran kai da tun da ka bani shawara ni ma zan baka shawara in kaji ya ce kaga mulkin nan da kake gani ba ƙaramin abu ba ne ya ce da za ka ɗan ja baya kai ma ka sauko ƙasa ka zama yanzu ba abotai kake amfani da ita ba shine mai gida shine gaba ina ganin zai ma amfani saboda na fahimci abin da yasa yace Allah ko yace yi ran naka dauko abinci aka ce bismillah shege taho yace ha shege yaki zai zo wala ji ba yaki zuwa yaki zuwa aka zo ci abinci yaki zuwa Allah rama ha aka zo wajen zama aka zanna inda ake zama bismillah man yace a kai ina nan ina nan ya dawo cikin yara aka yi ta yin haka nan aka dan dauki kwana biyu kwana uku ana yin haka duk an zo cin abinci ce a ci abinka duk ka ci abu ni ba zan ci ba to ka daina cin abincin ne ce zan ci da yara can ni ma na koma ina can sai ran nan da ya bari kowa ya tafi ya kira shi ya ce shage waye gaya ma da waye waye koya ma wannan dabaran waye koya ma wannan abin nan sai ya ce ai wane mulki da kake ganin shi nan wato masifa ce kaga in mutum ya riga ya kai wannan kololon baya so ya ga duk wani wanda zai ce suna kafada da kafada da shi so yake kowa sai ya dawo kasa shine kawai yanzu shine saman nan ce to ka ci gaba da haka har sai mun gama kana cin wuya zai dai ina sane duk tsiyar da ka gani kai ma da kake tsiyar ne nike ma ba kai yanzu ba abokina ba ne sai in na ga dama na ce ka zo a yi abota in ka na hau nan so nike in ga kowa kawai yana na yana kasa amma idan kowa ya tafi na ga dama sai in ja ka mu tafi in na ga dama mu je mu kokowa in na ga dama mu ci zogale in na ga dama mu ci duk abin da tsiyar da za mu yi mu je mu yi dama kar ta san kar amma a nan no to da ya haka kawai ba dade ba sai ta ganin kaya da zuwa na dila da kura kwala rawa aka kaji ko to ya da aka zo ka san nama kuma kaji ko da shi mun karanta yana rama yau baya wacce kudu ya na gawo kada ya rika wacce ko ya ce kamar yadda aka yi maganin dila ne da zaki da kura zaki ya zo ya buge nama wannan ana misali ne za ku gani an ce in misali ya gagaron lokaci sai a koma hayatul gaba a rika baka labari da rayuwar dabbobi shi yasa shi malamai sun yi littafi akwai kalila wa jimna akan dabbobi aka yi sai salul uthaymin da ya ga abin da ke cikin littafin sai ce wannan littafin kada a koya ma yara a bari sai manya masu aƙida su kunna sannan in ba haka ba za su koyi wayo na wasu dabbobin su gagare duniya ma su zu waɗanda suke faɗan suna ci a daina koyar da littafin da sun ma gano abin da ke cikin wannan littafin da sun hana mu yanzu kuma ni yanzu ina da kwafi sun kai uku ina nan to da sai sana kuma su da sun gane ma mai ciki to da shikenan kamar yadda wannan ne maqamatul hariri aka ce ka a koya ma wanda shi kuma bai da tauhidi bai da abin nan shi ma idan aka koya ma mutum shi ya iya shi kafin ya san aƙida kafin ya san muraƙaba shi kuma ɗan damfara zai zama ya dinga ma mutane 419 da ba a isa a gano duk 419 inda ka sani mutane yau na yi ma mutane su yi dabara tun datan da ake na yan walawala yan wane ne yan wane ne a cikin makamatul hariri suka koyo shi yana nan a cikin ka gani sai ka gan shi kamar yadda mutum ne wanda ya karanta littafin ruwan bagaja ya karanta zulkiɗan muhammad himma dai ɗan shehu in ka karanta yadda suke ma juna wannan abin za ka san cewa yana nan cikin makamatul hariri shi malamin abin da ya karanta tunda malami ne marubuci ne makaranci ne sosai saboda haka ya san littattafan abin nan sosai sai ya zo kama wanda ya zo ya karanta ya fassara alfu laila wa laila ai kaga wanda ya magana jari asalin alfu laila wa laila ce duka ya dauko ya zo yi waɗannan abubuwan da su to malamai ne bi ma'anar kalma sai dai kawai Allah bai so su ba ba addini suka yi ma aikin ba da wannan ilimin da suke da shi Allah ya juyar da tunaninsu kawai su yi amfani da shi wajen kafa littattafan musulunci su wannan abin da ba karamin amfani suke ma al'umma ba kama sai suka koma wajen irin waɗannan ya kawo dai abin yanar za a tsaya to saboda haka sai ya je ya koyo wannan to shi ne yake cewa sai zaki da ya bugo naman shi sai ya tsaya ya kalla ya ce ya ce kura zo ki rabu kura da ta zo ta yi wani katon kashi ta yi wani katon kashin ta yi wani sai ta yi mana bayani nawa ne ne wannan ya ce wannan katon kashin nata ne wannan fa ta ce shi kuma nashi ne shi kuma wannan fa shi kuma na wannan ta nuna dan wannan ta ce na wannan ya ce ta hau sai kawai yin mangare ta ta fada rami ya ce maukaciyar banza ke baki san shugaba wato hakke ma wato kina kina an mara wanda zaki ma wato shugaba daidai da sai ce dila kai zo ka raba dila ya zo ya raba ya ce wannan kashi ɗaya wannan kashi biyu wannan kashi uku ya ce wannan nawa ne ne ya ce naka ne wannan mafa ya ce naka ne wannan mafa ya ce shi ma naka ne ha ya duka nawa duka na ya ce a wannan ka ci da safe wannan ka ci da rana wannan ka ci da daddare kai wa zai iya haɗa kai da kai sai ya ce ta dila ya ga ka koyi wannan dabara ya ce abin da na gani wurin kura yadda kai mu kura da kura na koyi darasi ya ce ta to yanzu ni ban ni kawai ɗaya ya isan bari kawai ɗan taɓa ma kaɗan ni da in ina so sai dai in banke ku ne ba ku iya bankewa ni ina so sai dai in banke to da haka bari kawai ɗan taɓa nan kaɗan kai yanzu tun da ka iya rabo ci ya ishe ka sannan ka kira sauran su kuma ka bar musu sauran amma sai ka ƙoshi ni kuma ina tsaye ina kallo ba wanda zai taɓa kuma lokacin da kake ci tun da ka iya ka san ciwon kanka to kai ku gane misalin daga nan shi da Allah rawa ya tuna babu ya ce ya gabata ga ku rawar dabbobi to wanda bai san wannan ba ko nan jihar ko da kai na fito zahiri a tsawon magana tunda na fito zahiri na yi zahiranci da yawa amma dai tunda na fara faɗi bai ba aibi bane wato idan Allah ya baka basira ka wuce mutane da yawa to kakka yadda su san iya inda ka tsaya faɗi kaɗan daga ciki kakka bari su gaya masu da yawa don daga nan tsoron ka za su ji sai dai su yi mamakirci kana da kwakwalwa an zo an ce za a baka wani mukami sai ka zo ka gaya masu abin da za ka yi masu tun kafin a gama abin to ba za su yadda ba ba su taɓa yadda ka shigo wurin nan ba don za su yi tunanin cewa lalle wannan in ya kai wurin nan to iya wanda zai taɓa ba san iyakarsu ba saboda an san basiran an kana san kana da to sai ka gaya masu iyaka inda ka sani sai ka faɗi biyu cikin goma ka ƙyala sauran kai shuru kai kaman baka gane ba sai abin ya shiga hannu daga nan sun ji a jikinsu to sai ba a yi haka ba nan za a tsaya haka in Allah ya ba mutum basira sosai to kada ka yadda ka bayyana basira kuma ta yawa domin ba za a ji daɗin ka ba a lokacin ko kuma su mutane wanda za su iya illa to sai su yi ma illa mummuna saboda ganin cewa a ɗabi'a ta mutum bai so shi yana ganin ya iya kuma shi ma yana da wani capability na wani abu a ce ga wani wanda zai zo ya lullunka shi akan wannan abun babu da so babu tsammani ba zai so haka ba su ɗabi'a ce ta ɗan adam sai wanda Allah ya so sau da haka ba za su yadda ba to dai na za a tsaya to da cikin rawdatul uqala haka muka yi magana cewa kada mutum ya nuna iyawayen shi ya nuna ƙarshen a a bayyana guda uku misali radda bukata ta so sai ka ƙara bayyana ɗaya radda bukata ta so sai ka bayyana wani kada guda goma gare ka rana ɗaya ka zazzage su ya fito ko ko karatu ne ko gayyata ka aka yi karatu ko ga wani abu kakkacewa sai ka yi exhausting duk abin da kake da shi a'a ba da kaɗan wannan lokacin da ka rage kan ana tunanin akwai saura shi zai sa wata ran a neme ka amma in ka ce to don yanzu an kai ƙarshen iya abin da na zo da shi shi kenan na baku ba sauran wata magana to za a ƙara neman ka daga baya shi kenan wani sai dai a nemo wanda ya wuce ka daga nan to wannan ya yi ya kai mana wuri kaza yanzu muna son wanda ya fi shi to amma suka tsammanin da saura fa to to kuma shi yasa zaka ga wanda ke ke wannan yana da wannan abun kullun yana nan yana research yana bincike yana bincika abin da ya san ya tsaya iya nan din nan to yanzu ya za a yi abin nan ya karu mu ne zaka ga mutum shekara ashirin yana karantarwa a makaranta wannan handout din shi yake rike har ya galgale a hannun shi kuma da shi yake amfani wanda ya karanta shekara ashirin irin su da in ka dauko note din da ya ba yan shekara ashirin ka dauko to zaka ga irin abin nan ne what to what ne kawai abin gaba daya to amma masu research daga ciki zaka ga gaba daya zaka ga su kansu ɗaliban ai sun fi son su tunda za su ga cewa wannan is up to date malami yana updating mutane yana abin nan amma wanda ke tsaye kullun ya ta zagaya wuri ɗaya kawai sai ga kawai ba a damu da abin shi ba saboda shi wuri ɗaya yake tsaye ba a tsayawa wuri ɗaya kuma akwai malamai masu irin wannan tunanin su da yawa nan da nan zaka gani ko jiya ya yi maku magana in ya dawo yau zai kara sai ka ji sababbin abubuwan da jiyan bai gaya maku ba kaga wannan shine ilimi Allah ya taimake mu ala yati halin dai mu tafi mu kyale waɗannan sau da yanzu sai aka samu gwamnati ta zauna tana taro ya za a yi da wannan matsala da ta taso wanda tana alaka da mulki sosai tunda yanzu akwai matsalar da za ta iya faruwa ko dai a federal government level ko a state level idan ta faru yanzu yanzu nan cikin dare dole su yi mitin a yau daidai girmanta ne daidai abin da zai sa a yi taron komin matsalar idan aka ce wata matsalar ta faru dole sai sun kira mitin din nan sai su tattauna amma ba cewa zan ga matsala iri kaza ba su suka san abin su amma akwai matsalar da in ta faru ko da shiri ko ba shiri dole a kira a zauna a kanta sau da aka fir'auna da ya ga irin wannan matsala kamar ta fi karfin ma juyin mulki domin shi abin da yake in juyin mulki ne ainihin da na ana iya yin juyin mulki mutane su rabu kasu wasu su goyi na nan wasu su goyi bayan na nan to amma yanzu wannan an fito fili an yi confronting din shi gaban jama'a an nuna hujjoji shi da ya dauka ba hujja yanzu an zo da hujja an gani har yana ganin mafi yawan mutanen gari sun gamsu da annabi Musa ai kaga dole abin da zai yi yasa sai jama'an nan ya ƙara dawo da su kuma suna ganin martaba gwamnatin shi saboda haka bari ya amfani da gazul fikiri shine na jiya ya nuna masu zai canza gari zai kwace maku zai kawo muku fitina a rika kashe-kashe ana rashin lafiya to yanzu kuma in wannan ya gagara sai ce to kuma fa zai mai da karfin tsiya in ma ku sani in ma kuna ganin yana da wani karfi ne gwamnati ta fi karfin shi zamu murkushe shi can cikin suratul shu'ara cewa yayi wasu yan jama'a ne waɗanda suke so su da shirzimatun qalilun yace yan jama'a ne yan kadan wa inna menene yace wa inna menene ayan hadirun yace mu ko mun musu tanaji mun musu tanaji yanzu yan karama yan jama'a ne kadan amma mun yi tanajin da kuma zamu ji masu dan haka kakku dauki wata wai za su iya mana wani tasiri yan jama'a ne kada yan shirzimatun ne qaliluna ba su da wani yawa amma mun tari masu tanajin da kakku ji tsoron komi ku kwantar da hankalinku kamar gwamnati ne yanzu ai wata girgiza sai shugaba ya fito ya ce jama'an Najeriya mun ji abin da ya faru amma kakku damu duk matakan da ya kamata a dauka na ka a bari abin nan ya tasiri gwamnati ta riga ta dauka ai kaga mutane za su dan ji sauki ko da ƙarya ne abin to shi ma haka yayi ya ce saboda haka duk matakan da ya kamata gwamnati ta dauka ta dauka kuma waɗannan 'yan jama'a 'yan jama'a ne 'yan kaɗan ba za su iya kuma ba su fi mu take su ba kawai a shiru sau da kakku damu to shi ne nan yanzu shi wannan yana cikin gwamnati ana ce masa sunan shi sham'an ai ibnu ammin fir'auna dan uwan fir'auna ne to amma yana cikin gwamnati amma shi kuma yayi imani ba su sani ba ya yarda da annabi Musa shine kuke jin ana ce mashi wato mu'minu ali fir'auna suna da daraja kamar su uku ne zamu gani nan shine aka ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mutum mumini daga cikin mutanen fir'auna wanda yake bone boye imaninsa da yaji an yi wannan parliament sun yi wannan zama sun yi magana sai ce ataktuluna rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya kula rabbi allah saboda kawai ya ce allah shine ubangijinsa saboda ya ce haka wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum bayan kuma yazo muku da hujjoji daga wurin Allah kun ce mai sihiri ne an ce kaza yazo ya nuna muku sanda ya nuna muku hannu duk ba ku yadda ba ya nuna muku ayoyin nan kun ce mai sihiri ne an zo da masu sihiri an nuna a gaban su kuna gani ga yadda suka yi suka fadi ma daga ƙarshe suka yi imani fir'aun ne masu barazana yace zai kakkashe suka ce ba komi kuma an masu basu ji tsoro ba saboda haka wannan shine abun nan su wa in yaku kadiban fa alaihi kadibuhu ni ina da shawara idan ƙarya yake yi ku bashi da ƙaryar shi in har ƙarya yake yi maku wannan abin da kuke cewa ya zo da shi yana ƙarya inda ƙarya yake ku bashi da ƙaryar shi zai ga sakamakon ƙaryar shi wa in yaku sadiqan kuma matsalan shi ne in kau da gaske yake yi abin da ya zo da shi kuma shi yana da gaskiya yusibukum ba'du alladhi ya'idukum to abin da fa yake gaya maku zai same ku zai same ku in kuka taba shi to ya kai kuka wurin Allah fa tunda ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin jabbar ina neman tsari da Allah ubangiji na ubangijinku daga duk wani mai taurin kai to ya fa yi maku addu'a ya hada ku da Allah in ka kuka bari haka abun nan zai faru saboda ai suna sane lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi magana da ibnu qami'a aka yi maganganu ai an gaya mana cewa shi tanajin ma doki yayi ya rika turke shi yana cewa wannan doki shine sanadin shi sai ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya zo wucewa ce ni ne ni ne ajalinka kaga dokin da nake daurewa nan saboda kai annabi ya ce ni kuma insha Allah ni ne ajalinka da aka zo yakin uhudu aka zo ya zo ya tausan annabi kawai annabi kartashi ya da mashi a nan wani ya koma gida yana ya koma cikin mutanensa yana kuyi man rai kuyi suka ce ha kai dan kartakka ya kawai ya ce ai tun da ni kun ji asalin abin da muka yi da shi kuma in ya faɗi magana tabbas maganar nan sai ta faru ai tun da ya ce shi ne ajali na insha Allah na san ko tofa man miyau ya yi yau sai na mutu balle gashi ya karce ni ya ce kai ba kuma sani ba wannan kartan yanzu da ya ji nike kaman katti dubu ɗaya ne suka taka man mashi sau da sun yarda sun san gaskiya ne abinda yake faɗi ba su ya ce dole sai ya mutu yau kuma yana gama maganar nan ya faɗo ya mutu sau da haka babu saboda haka sun sani saboda haka shi yace in ko abin da yake faɗi maku gaskiya ne to wallahi abin da yake gaya maku zai same ku zai same ku inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab domin Allah ba baya shiryar da wanda yake mabannaci kuma makaryaci to saboda haka in shi ƙarya ne babu wani abu in ko haka ne ku sani ya qaumi yace ya ku mutane na lakumul mulkul yawm zahirina fil ardi yau dai kuna da mulki ku kuke da iko akan ƙasa kuna yin yanda ya ga dama fa man yansuruna min ba'sillahi in ja'ana to wa kuke gani in muka biye mu abinda kuke faɗi wa zai taimake mu da azaba Allah idan ta zo in kuna ganin wannan qala fir'aun sai fir'aun yayi sauri daga nan da aka faɗi wannan magana tunda a fada ake ana meeting ne wannan closed door meeting ake yi yanzu ana meeting babu wani abun nan qala fir'aun yace ma urikum illa ma ara yace kai mu ba mu ce ka kawo mana wasu magana ba ba abinda za a zarta sai abinda na gani kawai abinda na ce za a yi shine yanzu ba ra'ayi muke nema a yi ta maganganu ana magana ba dole ni nake da final say abinda na ce kawai shi kenan shi za a yi yace wa ma ahdikum illa sabilar rashad kuma ku sani ni kaina ba na nufin ku da komi sai hanyar da za ku ci nasara ku tsira ni ma ba so nake a rusa mu ba ina maku hanya ne ina gaya muku yadda za mu kare mutuncin kanmu da mutuncin garinmu ne ba waɗannan maganganun naka za mu bi wasu ba mu tsoro mutum ɗaya ba zai iya mana komi ba za mu san yadda za mu yi sai mun danne shi kun ji abin da suka ce wannan shine za mu tsaya nan mu ji fassara abin da aka yi kafin gobe in kaddara Allahu lil baqa mu ji sauran yadda aka kwashi sharhul kalimat gashi nan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna shine wannan ya magana huwa sham'an ibnu ammi fir'aun sunan shi sham'an dan uwan fir'auna ne dan baffan sa ne yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah za ku kashe mutun dan yace shi Allah ne ubangijinsa aili an yaqula rabbi allah saboda yace Allah shine ubangijina war rajul huwa musa alaihi salam shi wannan rajul din da yace za ku kashe shine annabi musa yake nufi ay bil bayyinati min rabbikum yazo muku da hujjoji daga wurin ubangijinku ay bil mu'jizati zahirat yazo muku da mu'jizoji bayyanannu to saboda haka fa alaihi kadhibuhu idan ƙarya ne shi zai cutu ay dararu kadhibuhu alaihi la alaikum cutar wanda ƙaryan nan yayi za ta koma kanshi ba kanku ba in ko da gaske ne yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum abinda yake fadi muku zai same ku zai same ku inda gaskiya ne ai ba'dul adab alladhi ya'idukum bihi fid dunya ajilan ghayra ajil yace wani bangare na azaba da yake cewa zai kama ku a nan duniya zai same ku yanzu yanzu shine ajilan la ghayru ajil ba za a bari sai an je lahira ba inda gaske ne kuka taba annabin Allah to tun a nan duniya za ku ga abin nan bai maku kyau ba man huwa musrifun kadhab wanda yake shi mai ƙarya ne musrifun kazzab wanda yake mabannaci makaryaci ay musrifun fil kufri waz zulm wanda ya shahara wato a cikin kafirci da zalunci kazzab ay la yaqulu sidqa wala walna wala yafuhu ay bihi wala yufawwihu bihi shine wanda yake baya fadin gaskiya kuma baya fadin ta a bakinsa kawai ba abin da yake fadi sai dai ƙarya kawai ce a cikin bakinsa saboda haka wannan shine abin nan din su zahirina fil ard waɗanda suke masu iko kuna da iko a cikin ƙasa ai galibi na fi biladi misra wa aradiha kuna da iko kuna da ƙarfi saboda kuna cikin garuruwan misra wa aradiha da garuruwan dukansu kuna ganin suna cikin ƙasa suna cikin misra saboda haka kuna da iko ku kuke da cewa a faɗi kuna da abun faɗi a cikin gari faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana wane ne zai taimake mu daga azaba Allah ai min azabillahi in ja'ana wa qad ai qatalatna qatal wannan wa qad qatalna auladu aw awliya'ahu wannan wa qad qatalatna aw awliya'ahu bayan ta kashe duk abun nan din su an riga an fadi wato wannan abu sun riga wannan musiba ta kakkashe mana mutane mutanen kirki ma urikum illa ma ara ay ma ashiru bihi alaikum illa ma ashiru bihi ala nafsi wa huwa qatl musa yace ni dai ba shawaran da zan baku ba abinda nake gaya muku in ce ku yi sai dai abinda nake gaya muku na gaskiya shine ku kashe annabi musa kawai shine maganan da ya faɗi shine kawai zai faɗi wa ma ahadikum illa sabilar rashad ba abinda nake gaya muku sai hanya wanda take ta tsira a illa tariqar rushd was sawab face hanya ta shiryayya wadda take wadda take daidai wadda za ta taimake ku ita ce nake gaya maku kuma in kun bi ta to shikenan za ku ci nasara waɗannan su ne ayoyi ma'anar ayatai ne ma'anar waɗannan ayoyi masu albarka kamar yadda malam ya karanta ya ce ma zala siyaqu fil hadisi amma dara fi qasri fir'aun har yanzu jerin magana bai gushe ba yana kawo mana bayanin abin da ya faru a cikin masarauta a cikin fadar fir'auna kenan wannan gida na fir'auna فقد أبدى فرعون رغبته في إعدام موسى معللا ذلك بأمرين فرعون يا كاو يا بينا أفيلي cewa babu zama lafiya shine kawai sai an halaka annabi Musa a batar da annabi Musa a kashe shi muallilan zalika bi amrayn yana kawo dalilai da abubuwa guda biyu na farko yace an yubaddila dinad daula washabi yace ya shiryo ne kawai saboda gazul fikir yace abin da yasa zai canza addinin ƙasa da kuma tunanin matasa idan ko aka samu mutum ya samu ya samu nasara akan abun nan shi yasa wani lokaci waɗanda suke fitowa suna cewa su shugaban matasa ne youth forum ko youth wane ne to kafin su fito yana da kyau su shirya sosai ya zama suna da ilimomi suna da abubuwa ba ca ne ba su da shi ba amma su ƙara domin gwamnati ba ta taɓa wasa da wata cibiya ba wadda za ta ce ya matasa take ba shawara sannan gwamnati kuma ba ta sa ido a kai ba domin gwamnati ta sani duk ran da wani ya yi ƙarfi sadda ya janye matasa to ko gwamnati ta kare saboda haka gwamnati ba ta wasa da wata ƙungiya da za ta ce ta matasa ce ko shugaban matasa ko youth forum ko youth wane ne wane ne gwamnati ba ta wasa da wannan kungiyar tana kulawa da ita sosai in ba ta danne ta ba to kuwa za su bari su kankan kan ba za su yi abin nan ba kungiyar matasa ta fi kungiyar ma'aikata ƙarfi domin matasa har da waɗanda ba sa aikin a ciki da waɗanda ba su ma taɓa yin aikin ba da waɗanda yanzu suka fito daga jami'a da waɗanda yanzu an koro su ma wasu har da masu shaye-shaye suna cikin kungiya na haka in aka tashi aka ce duk abin da ake so akwai wanda zai iya yin abin a wurin duk abin da ake so akwai wanda zai iya a wurin to su ko ma'aikata haka suke ba haka suke ba kungiyar ma'aikata ta ma'aikata ce amma in aka ce kungiyar matasa kowa na ciki kuma kowa zai iya zuwa dan gida ne kuma kowa in aka daukai da akwai gudunmuwan da zai iya bada saboda haka kungiyar matasa ba karamin karfi take da shi ba tana da karfi sosai saboda haka duk wanda zai shugabance ta to ya shirya sosai ya san kuma cewa lallai fasa ya san abubuwan da za su same shi suna da yawa domin wata rana zuwa dauke shi da daddare ma abu ne mai sauki kullun zai ta fama da abubuwa domin duk abin da aka bashi yayi an san matasa yake wakilta radda aka ce za a taba shi ko za a yi wani abu matasan nan in suka fito me yasa kuke ganin ko zabe za a yi in an je jami'o'i sai an kukkulle su ba a zabe jami'a na bude duk wani abu muhimmi idan gwamnati za ta yi jami'a za ta fara tabawa in juyin mulki aka yi ƙasa ana taba gwamnati gwamnati inda ta ji ta girgiza tashin farko target ɗinta a rufe duk wani information center wanda zai rika bada labarin mai ke faruwa sannan a rufe duk wata matattara wadda aka san matasa na taruwa wani cincirindo da za a iya bin wannan makafan a ce ku zo nan to sai an tare wurin saboda haka shi yasa da an tashi kafin a yi sai an je gidan rediyo an tare wurin a je gidan talabijin a kulle a tattare a tsare wurin ba wata magana da za a bari ta fita daga nan wurin dan in aka bari information ya sneaking ya fita ta nan wurin ya je wani wuri to abu ya lalace saboda haka za su tare duk wani wajen information duk inda za a bada wani labari ko za a yi wani abu sai kuma su ga ina ne matattarar jama'a taro makarantu ne ina ne mina ne sai a je a rufe makaranta a ce kowa ya koma gida daga nan kuma sai a ce to gwamnati ta ma hana duk wani taro in ya wuce mutum goma kada ƙara ganin taron nan me yasa saboda kada a yi passing information ya je wurin mutane a samu wani makafa da za a iya samun illa saboda suna sane su ma ai akwai masu ilimi wanda za su ta bada shawarwari da sun zo an ce dama sai an bada shawarwarin nan to wuri kaza a toshe wuri kaza a toshe wuri kaza a toshe wuri kaza saboda in suka bari wani abu ya tsallaka to shikenan kuma duk wanda kaji sun zo yin wani abin mai kama da irin wannan kaga ba su ci nasara ba likin abin yayi sun bari ne ta wani wuri aka samu leakage ya fita ta wani wuri saboda haka tunda aka yi samu leakage kuwa shikenan duk kowa ya shiga hadari shi yasa hadarin abin babba ne ba wasa da gwamnati da haka wannan shine abin nan din su da haka shi aka zo aka gaya masa wannan aka ce don haka kawai ba wani magana abin da za a yi kenan saboda haka ana wannan zai bata matasa ba shine na ɗaya ba والثاني نبي أن يظهر الشغب أي أي في البلاد والتعب للدولة والمواطنين معا abinda zai zo ya koma zai kawo zai bayyana iko don haka mutane su fara shan wahala su fara wahala a samu rikice-rikice na ƙasa za a samu irin waɗannan وهذا هو ذا رجل مؤمن من رجال القصر رجالات القصر sai gashi wannan mutun shi kuma daga cikin waɗanda suke karkashin gwamnati a cikin wannan suna cikin gidan yaktumu imanahu bi Musa yana boye imanin shi da yayi da annabi Musa wa bima jaa bihi min at-tauhid da abin da yazo da shi na tauhidi khawfan min fir'auna wa mala'ihi saboda yana tsoron fir'auna da mutanansa wal nastami' ila ma akhbara ta'ala bihi anhu bari mu ji abin da Allah ya ba mu labari yace wa qala rajulun mu'minun sai wani mutum mumini ai bi Musa wanda ya imani da Musa gashi tamfi nasi hadal khabari tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin kuma ana bayarwa ne dan a hankurtar da manzon Allah ya san lalle akwai aiki jaja wurgaban shi amin ali fir'auna idh huwa ibnu ammi fir'aun domin dan uwan dan babban fir'auna ne wasmuhu sham'an ai wato sunan wannan sunan sham'an ka salman kamar a ce salman sunan sham'an qala ataqtuluna rajulan ayankiru alaihim yana tambayar su ne al-istifhamu lil inkari yana masu musu ne yankuru ala fir'auna wa mala'ihi yana musu yana nuna damuwa ay ala azmihim azmahum ala qatl Musa alaihi salam cewa abinda suka yanke na daukan mataki su kashe annabi Musa ba daidai bane wannan bai yi ba min ali fir'auna shine wannan ai rajulan ai yace yankiru alaihim qarar al-qatl yana masu musun wannan mataki da aka yanke na za a kashe annabi Musa ai rajulan an yaqula rabbi Allah ai li an qala rabbi Allah saboda yace Allah ne ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati ba ya zo muku da dalilai da hujjoji wa hiya al-hujaj wal barahin ya zo muku da hujjoji da dalilai kal asa wal yadi kamar yanda ya zo muku da sanda da hannu min rabbikum ay alhaqqul ladhi la rabba lakum siwa wanda Allah shine gaskiya wanda ba ku da wani abun bauta na gaskiya sai shi kuma ya bayyana muku wa in yaku kadiban idan ma ƙarya yake a kaddara ma alal fard ai kama a ce ifrit ka kari ka kaddara ma cewa abin da yake faɗi ba gaskiya bane ai wa in faradna annahu kadib idan ma muka kaddara cewa gaskiya yake yi fa inna darara kadhibuhu ay aidun alayhi la alaykum ai sakamakon kare shi zai dawo akan shi ne ba akan ku ba shi yaji da abun nan dinsa akwai na hannan ba na uku ai lam yakun ai qawluhu wa in yaku kadiban ai shakkan ba wai yana shakka bane shi ce masa yana ga masa ne dan aji dadin magana in ma abin da ya faɗi muku ba haka bane ai shi ya san haka ne ai fi sirri Musa wajen gaskiya annabi Musa wa hiya wa huwa wa hiya a ai fi sidiki Musa wa inna ma huwa min babi talattufi wannan wajen tautasa magana ne wata nazzuli ma alkhasmi ko kuma kaɗan ba da hage wajen shi abin nan ɗinsa shi yasa idan kuna magana da mutum lokaci inda yana kawo dalilai kana kawo dalilai in ka kawo naka sai ka ce kaddara ma abin nan ba haka bane ai kai ka san haka ne sai ka ce to kaddara ma abun nan haka ne wanda ka ce ko kaddara ma abun ba haka bane kaga ba zai ce ka yanke shi ba ka nuna ma shi ƙarya ma yake sai ka ce kaddara ma abun nan da kake faɗi haka ne ko kaddara ma abun nan da kake faɗi ba haka bane kaga ai zaka tafi haka nan zaka ya buɗa ka buɗa mai to kamar haka ne ba wai shi yana shakka bane tunda ai shi mumini ne ba yana shakka annabi Musa ko abun da yake faɗi gaskiya bane ta yi kaddara ma abun da yake faɗin in ma yanda kuka ɗauka ƙaryan ne to ai ƙaryan za ta dawo kan shi in ko da gaske ne kuma ko kun bane ai ma al-khasmi hatta la yalija fil jidal aw al-khusuma ta yadda mutum ba zai nutse cikin abun ba wa huzifatin nun ayamin wa in yaku ba ce wa in yaku ay li kasarati istimali sai ce in yaku kawai sai aka abun nan dinsa saboda ana amfani da shi da yawa ai sadiqan ayusibukum ba'du alladhi ya'idukum to abun da yake gaya muku zai iya samun ku kenan ya samu wannan abun wa in yaku wannan ba sadiqan wa huwa sadiqun kuma mai gaskiya ne yusibukum ba'du alladhi ya'idukum to abin da ya maku alƙawarin nan zai same ku min al'azabil ajil na azaba da za ta kama ku tun yanzu inna allaha ta'ala la yahdi man la ay man la yuwaffiqu ila an-nasr wal fawz fi umurihi Allah tabaaraka wa ta'ala fa ba zai shiryar ba inna allaha la yahdi ay la yuwaffiq Allah ba zai datar da mutum ba ila an-nasr zuwa taimako walfauzi ko ya rabauta fi umurihi ga cikin al'umaransa man huwa musrifun wanda yake mai ketare iyaka ai mutajawizun alhad wanda yake tsallake iyaka fil i'tida'i waz zulmi ga mutumin da ya saba da ketare iyaka kuma yana zaluntar mutane shi yasa zalunci bai dorewa ko mutum yana zalunci ko a gidanka ne kake zalunci yau da kullum to kakka dauka wannan abin zai dore wata rana sai kaga sakamako a nan wata rana wani aboki na ya bani wani labari mara daɗi malam da na shiga kuma sulhu ya gaya ma abun nan dole ne na ji ba daɗi wato shi ya ɗauko marainiya ne da ya ɗauko marainiya yana, yana kulawa da ita ya gaya ma iyalinsa ya ce wannan yarinyan marainiya ce an kashe babanta an kashe mamanta ba ta da kowa sai ya ji labari sai ya ɗauko ta ya kawo ta gidan shi ce ku aje ta da amana ku riƙe ta da amana kamar ɗiyarku sai ya samu wata cikin matan ita bata rike wannan amanan ba sai kawai ta tagallaza ma yarinyan nan tun yana bai ji har ya fara ji yayi tai mata magana yarinyan nan marainiya ce amana ce aka ba ku ku daina mata abin nan ku daina mata kaza malam wata rana kawai ba kawai sai ta tashi kawai ta shiga ta je ta bi ta ba har daki bangaren ɗayan matan ta bi ta kawai tana zuwa ta kai mata duka sai ta zame ta kare ta karya kafa aka zo aka yi ta fama nan gabu ya gagara aka tafi kano aka dawo aka za ka ce mutu kin gade abin da ake gama kin kin gari yan nan bata maki komai ba Allah da ikon shi kin buge ta kin buge ta bayan haka nan kika ƙara bin ta ki ƙara sai kika zame gashi kin kare to ki kiyaye abin nan ba to karshen ta dai wannan abun bata ji ba sai da abun nan ya tafi har ita ta bar gidan ta ba yarinya zalunci ba zai dore ba inna allaha la yumli lil zalim Allah yakan yi ma'azzalumi jinkiri ne hatta idza akhazahu lam yuflithu har zuwa lokacin da Allah ya damke shi to ba zai sulle ba zaka ga mutum yana zalunci yana jin daɗi yana ganin kaman shi ba yadda za a yi da shi ta lala aka yi mashi sai ya shiga iya wuya sannan ranar da ya shiga hannu kuma wallahi Allah ba zai kyale shi ba saboda haka zalunci bai yi ba kuma idan mutum ya yi ma Allah tunanin cewa kana ganin ana ta zalunci ka ɗauka wannan abin haka zai ɗore har abada to ka yi ma Allah mummunan zato kuma domin Allah ba yadda za a yi ya bari a yi ta zaluntar bayansa kuma abin nan ya tafi haka ha abada hasha lillah Allah ya fi karfin haka shi fai halitta bayan nan kuma yana son su har wanda yake kafirci bai bi umarnin Allah ba wallahi Allah yana son shi ba zai bari a zalunce shi ba ya dora masa ne abin da zai in ya ƙi wannan dan kanshi amma a matsayinsa na bawa na shi yayi kowa to yana son kowa shi yasa za ku ga kowa na ci yana sha yana abin nan ba dan an ba a ce dan saboda bai yi musulunci ma an hana shi ci ko an hana shi sha saboda Allah shi ya kayan shi shi yasa hikimar da take kansu shi yasa shi yasa inda ya tsaye da kowa na aka zalunci bai yi ba kuma ko dabba ce ake zalunta ta Allah ba zai bari ba ba shi da kyau dan babu babu magana abin da ya kai zalunci muni shi yasa ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi fa ya ga ana zalunta raƙumin nan ya zo ya kawo kuka gaban manzon Allah ya zo gaban annabi ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka annabi ya tsaya ya saurare shi ya ce raƙumin nan nawa ne ne aka ce na wani saurayi ne matashi ya kira shi ya ce raƙumin nan ya kawo ƙara kana zalunta shi bayan annabi ya yi kuka da kanshi ya ce ku ji tsoron Allah akan dabbobin nan marasa baki wallahi ranar kiyama za a yi maku hisabi har su ya su tsakanin su wanda ya zalunci wani sai an masu hisabi mai kaho za a fito mata da mara kaho za a bata kaho ranar kiyama don ta rama tunkurin da mai kaho ta yi mata yaya mu yan adam sau da haka ya ce ku ji tsoron Allah kan wannan dabbobi ya ce ana ɗora ma raƙumin nan kaya da suka fi ƙarfin shi sannan bayan haka nan ana ba a ciyar da shi sai an ga dama ba a ba shi ruwa sai an ga dama ku ji tsoron Allah akan bayan nan marasa baki shi yasa Abu Darda lokacin da ya zo mutuwa yana da wani raƙumi da ake ce mai Damun da ya zo mutuwa sai da ya kira 'yan gidan shi mutane tukuna ya ce ku zo ku taru yau mai gidan nan zai ansa kira yau lalle mai gidan nan yau baya kwana nan wurin don haka ku zo in cikinku akwai wanda nema ba daidai ba na zalunce shi ko mai wata magana ko mai wani abu marar daɗi ina neman afuwarsa a yau suka ce ai kai uba ne mu tsakaninmu da kai sai dai alkhairi sai dai yaban alkhairi ya ce to ku roƙan man Allah tabaraka wa ta'ala ya bani sa'a tafiya sai ya kira raƙumin ya ce a kira mai raƙumin na aka jawo shi ce ya damu raƙumi ya ce ni ka sani ni ɗin nan ni Allah ya mallaka mani ya mallaka man kai amma iya sani na ni ban zalunce ka ba ban taba dora ma kayan da yafi karfin ka ba ban taba baka ina baka abinci yadda ya kamata da yadda akai ko aran ka zan bada sai na gaya ma wanda ya are ka ga fa yadda nake rike raƙumi na in zaka iya ka ara in ba zaka iya baka abin nan ba amma duk da haka zai iya yiwa akwai wani abu tsakani na da kai ina neman afuwa raƙumi yace yana neman afuwar raƙumin nan sau da aka yaya kuke ganin an yi haka ga raƙumi ko an yi haka ga dabbobi balle sauran mutane sau da aka ya ce ina neman afuwa ka kai ma kai man afuwa kada in je wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya zama matsala ku duba fa raƙumi sau da aka kowa ya san abin da zai tunda Allah ya riga ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yace ya bayina ni fa na haramta zalunci a kaina kuma na sanya shi tsakaninku kuma haram ne falata zalamu kada ku yadda ku yi zalunci kada wani ya zalunci wani ai la yazlimu ba'dukum ba'dan kada sashen ku ya zalunci sashi in ko ba haka ba to mutum zai sha mamaki a lahira saboda haka waɗannan aka gaya masu cewa idan abun nan da gaske ne aka zo maku da shi to ba za ku ji da daɗi ba saboda haka zai gaya maku abun da yusibkum ba'd alladhi ya'idukum abun da yake gaya maku zai same ku ai illam yusibkum illa ba'd alladhi ya'idukum bihi ai halaktum idan ma ya zama na ba abin da zai same ku sai bangaren abin da ya zo maku da shi ne duk da haka ba za ku halaka ba za ku kai ko ina ba za ku samu matsala babba wa jahizun an ya tulukal ba zai iya yiwa a faɗi sashe wa huwa ay yuridul kull bayan ana faɗin abu kamar yanzu a ce sallah ne sai a ce sujada ana iya faɗin wani bangare a ce to za a je wanda diye sujada aka ce misali wanda yazo ya ce yana so ya je ya kasance kusa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna ba sai annabi ya ce a in fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi to ka taimake ni a wajen bangaren ka da yawan sujada aka gaba ana nufin ya je kawai ta buga sujada ita kadai bane ana nufin sallah ne ana nufin a faɗi sallah ne sai aka faɗi bangaren ta to shi ma kamar wannan ne aka faɗi wannan magana amma kuma ana nufin bangaren kenan wani sashe to azaban za ta same ku gaba ɗaya kenan ya fito ko wa huwa yuridul kull wa min sa'igin wa shafi'in ay qala sha- wa sha'i'in yana daga cikin abin da yake daidai kuma ya watsu ma a lugar larabawa qala sha'ir qad yudrikul muta'anni a na, na, na koma can ko qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu yace qad yudrikul muta'anni wanda ke bin sannu sannu a yadda ku ba a hajatihi zai iya samun wani bangare na bukatarsa kenan ba amma ba ba'ad yana nufin ba wanda ya bi sannu sannu to zai samu dukkan bukatunsa kenan amma sai ce ba'ad ko zai samu wasu bangaren bukatunsa to ai kaga dan bai bambanta da mai gaugawa ba sai ce amma ba'ad din nan yana nufin kawai duka ne za a samu kamar yadda aka yi amfani wa kad yakunu ma'al musta'jilu zalalu shi ko wanda yake mai mai yawan gaugawa to nan da nan zaka ga zamiya tana tare da shi wanda ko da yaushe da abin da zai cikin gaugawa zai to zai ta zamewa da yawa wannan dai luga ce ake koya mana saboda a san da zai amfani da ba ta abin nan din su ai man huwa musrifun ai mutajawizun lil hadd wannan ai kadhabun ai muftarin ya'ishu alal kadhibi shine mai yawan ƙarya wanda ya rayu akan ƙarya fala ya arifu sidika bai bai san gaskiya ba wa bada an bayyana lahum hadhihi al haqiqa al ko al ilmiya الثابتة bayan ya bayyana masu wannan haƙiƙa ta ilmi wadda take tabbatatta aqbala alaihim ya'izuhum sai ya juya kuma yana masu wazi fa qala ya qaum yace ya jama'a ta lakumul mulku al zahiri yau dai ku ne kuke da iko an ba ku dama a yau ai ghalibina fil ardi ku kuke da iko ai fi ardi misra kenan ardi misra ai bi kamili turabiha wa hududiha ku ne kuke da ikon kasan da duk iyakoki naku ne lakin inna hannu asrafna fi zulmi amma kun ga in muka ƙetare iyaka wajen zalunci muka rika yin zalunci wal iftira'i da kafadin ƙarya ay faqatluna faqatalna awliya Allah muka kashe masoya Allah tabaraka wa ta'ala faja'ana ba'sullahi sai azaba Allah ta zo mana uqubatan saboda wannan lana wa man yansuruna wa zai taimake mu ku ji wannan maganan ku je ku yi tunani innahu la nasira lana abadan min Allah dan haka babu wani wanda zai taimake mu in ba Allah ba ba wanda zai zo in muka yi fada da Allah ya taimake mu fatafahamu ma qultu lakum jayyidan dan haka ku fahimci abinda nake gaya muku sosai wala yahliku ala Allah illa halik ba fa wanda zai halaka in ya kama Allah sai dai wanda yake dama halakakke shi dama bai je ba wa huna qama fir'aun yaruddu ala kalimati ar-rajul al-mu'min anan ne fir'aun ya tashi tsaye bayan an yi jawabi ya tashi ce yanzu sai ma zai mai da martani kan wannan magana faƙala ma akhbara bihi ta'ala anhu fi qawlihi ya faɗi abin da Allah ya bada labari qala fir'aun sai fir'aun yayi magana kowa ya tsit fir'aun zai magana ta ƙarshe yace ma urikum illa ma ara yace ba abin da nake so a aikata sai abin da na gani kawai ina maku nuni ne ay ma ashiru alaikum bi shay'in illa wa qad ra'aytuhu sa'iban wa sadida yace ni ban ce maku ai wani abu ba duk tunanin da kuke yi na ji shawarwarin ku amma duk abin da nake so ku yi nan da na gaya maku sai da na riga ne tunani a kan shi na ga shi ne daidai na haka na baku dama ne kawai ku tattauna ba wai dan ba a san gwamnati ba ta san abin da za ta yi ba sau da haka yanzu kawai ina gaya maku abin da na ce zan yi kawai shi zan yi yani katla musa alaihi salam yana nufin kawai abin da ya gani daidai shine a kashe annabi musa wa ma ahadikum illa sabilar rashad kuma ba abin da nake fama nake maku sai hanyar shiriya ni ina na san hanyar da tafi maku ku wanda ba ku santa ba ay ila illa ila tariqil haqqi was sawab hanyar gaskiya nake so in nuna maku wanda take daidai daga ko ku ba ku gane ba ni na riga na gane ai dama ba kwakwalwar su ɗaya ba tunda shine shugaba ya kamata a ce ya fi su kwakwalwa dan haka haka yake tunani wa kadhibun wallahi wannan magana ko ƙarya ce amma za mu jan da za a kwashe gobe amma za mu dan kwana nan sai mu ji hidayatul ayataini na yau mu ji inda aka tsaya gobe in kaddara Allahu lil baqa za mu ji inda aka kwashe abin da ke cikin waɗannan ga abu guda hudu nan na farko dai fadlul iman wa fadlu sahibihi falalan imani da falalan duk wanda ya imani wanda duk Allah ya bashi imani ya bashi babbar kyauta faqad warada thana'u ala hadha ar-rajul ay an yabi wannan mutum fi salasi irin wannan yabo irin wannan yabo ala hadhar rajul fi thalathati rijalin wato wannan mutum an yabe shi a lokacin da ake yaban mutane guda uku shi ma sai da sunan shi yazo hum mu'minu ali fir'aun aka ce akwai mu'minu ali fir'aun hadha sannan wa qubaybun wa habibun najjar sannan kuma akwai habibun najjar wanda yake ake ce ma mu'minu ali yasin wanda an yi magana akan shi an ganshi cikin suratu yasin sannan wa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da kuma sayyidina abubakar waɗannan mutanen guda uku a duniya ba a samu wanda aka yabe su a cikin alkur'ani kamar su ba waɗanda aka yi magana akan su kan tsaye saboda imanin su Allah ya ba su wani babban matsayi bari ku ji na sayyidina abubakar da aka yi magana nan yanda ali bin abi talib ya magana yace wa in kana in kana hadha hadha al-mawsuf ar-rajul al-mu'min huwa isharatun ila musa wa in kana min qawli Allah ta'ala fa huwa isharatu ila ila fir'auna wannan shi a wannan ba nan ba nabi ina ma na baro ta ban karanta ta ba ita ce ta bi wacce da ya kamata ay man huwa musrifun da aka ce wal fawzu fi umurihi ay man huwa musrifun ay kadhab cewa da aka yi magana yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum ay wannan Allah baya shiryar da man huwa musrifun kadhab sai aka ce in kana al mawsuf ar-rajul mu'min idan ya kasance wannan wanda ake sifantawan ne wato mutum mumini ake magana fa huwa isharatun ila Musa yana ishara ne zuwa ga annabi Musa ya faɗi magana wa in kana min qaulillahi ta'ala fa huwa isharatun ila fir'aun in ko magana Allah ne to ana maganan wato a zuwa zuwa ga fir'auna kenan Allah ne ya gaya ma fir'auna wannan magana wato kenan ana magana a ina maganan take wa ya faɗi wancan man huwa musrifun kadzab din wanda ba Allah baya taimako روى البخاري وغيره إمام البخاري يروي أن المشركين تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة بسوء, بسوء واتو مشركي سنجتا ومنزون الله صلى الله عليه وسلم أكعبة da mummuna abu ai in kun tuna an ce yana sallah wata rana suka je suka dauko mahaifar raƙuma suka zo suka nada mai a wuya har ya kasa tashi sai da aka je cikin gida aka kira Fatima wannan an yi wannan to akwai kuma lokacin da suka zo kuma suka yi ta bugun suka yi mai mummuna abu sayyidina Abubakar ya zo ya taras suna bugun shi ce faja'a sayyidina Abubakar yasraqu fihim sayyidina Abubakar ya zo yaga suna dukan manzon Allah yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum saboda ya ce Allah shine ubangijinsa fa darabuhu shi ma sayyidina Abubakar din suka buge shi darban shadidan duka mai duka mai tsanani hatta ugumi alai har sai da ya suma duka mai duka falamma afaqa lokacin da ya farko ya farfado bai ta kanshi ba kala kaifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ya halin manzon Allah shi an mai duka har ya suma amma yanzu da ya farfado shi ba ta kanshi yake ba manzon Allah ya tambaya to ya halinsa shi ya akai da shi qala ali sai ali bin abi talib yace abubakar afdalu min mu'min ali fir'aun yace ai shi sayyidina abubakar a matsayin sa nan ma yafi daraja akan wancan mu'min na ali fir'auna dan shi wancan ai yana boye imanin sa ko dan ma ka a cutar da shi shi ko wannan har ma an mai duka ya suma amma da ya farfado kawai sai ya ci gaba da magana ya magana sayyidina ya magana manzon Allah da anna ababakar ma akhfa imanahu domin sayyidina abubakar bai boye imanin sa bal azharahu ya bayyana shi ma wa udhiya amma cutar da shi har sai da aka buga ya suma wa mu'minu ali fir'aun ay katama imanahu wala mai uza shi ko muminin na fir'auna ai ya boye imanin ba ma san yana tare da annabi Musa ba saboda haka ba cutar da shi ba shi kaga na sayyidina Abubakar ya fi tsanani wallahu ta'ala ala ya fito ko na biyu fasahatu mu'min ali fir'aun akwai fasaha sosai na nuna cewa ya kamata a ce mutum yana da wani abu da zai iya magana idan ta ɓaci wannan kuma shine matsalar mutanenmu akwai mutanenmu da muka sani ko da ake da su a ƙasar nan suna da ilimi suna da dama kuma sun iya magana da za su yi magana wani lokaci dole a saurari maganan nan domin za a ji magana ce cike da ilimi cike da basira to amma ba sa magana sai su yi shiru kawai su ce ba ruwansu don ma abin da ya faɗo kawai ya faɗo kowa ya ji wannan ba daidai bane kuma ya kamata mutum yana da amfani ya bada amfaninsa ko ta wani banni da ya gani an gaya mana mun karanta anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa mafi alkhairi daga cikin mutane shine wanda al'umma suka amfana da rayuwarsa wannan wanda ya haka nan ya samu babban abu mafi sharri daga cikin mutane ko wanda shi zai taidai cutar da mutane don haka in mutum ya ga yana da wani abu alkhairi da al'umma za su amfana da shi ya masu amfani da shi su samu amfani saboda haka wannan shine wannan mutum ya yi basira sosai hiya thamaratu imani amma ta dalilin imani ya samu wannan wa barakatuhu al'ajila kuma albarka imani in kana da imani Allah ya baka imani sosai to sai ka rika ganin haske shi yasa aka ce almu'min yanzuru bi nurillah shi mumini yana hange ne da hasken Allah Allah na haska ma mumini wani haske sai ya rika yin hangen nesa shi yasa aka ce ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hangen nesan mumini fa innahu yanzuru bi nurillah domin shi yana hange ne da hasken Allah to mumini yana samun wannan haske sai ya faɗi magana sai ya ganta ta fito wa barakatu al'ajila fa inna li kalimatihi waqa'un kabirun fin nufusi maganan mumini tana da tasiri sosai a cikin rayukan mutane abu na uku at-tandidu bil israfi ana yin gargadi mutane su kiyayi yin banna ta dukiya ko banna ta kaza fi kulli shay'in komi kada ketar iyaka wal kadhibu da yin ƙarya wal iftira da kirkiran ƙarya fi kulli shay'in wa ala ayyi shay a komi kuma akan komi ko dabba ce ka ai mata ƙarya ko dabba ce ka cutar da ita ce ita tai abin da bata yi ba shi yasa na ga maka wani malami yace ko kai ne ka barar da wani abu ko kai banna ka ga mutanen gidan kai ne kai ka a cutar da yara ko ka a cutar da dabba ce ita ce tai mata banna bayan kuma kai ne kai bannan ka san kai ne ya fito ko abu na hudu min ajibi amri fir'aun yana daga cikin abun ban mamaki na fir'auna iddi'ahu annahu yahdi ila ar-rashadi was-sadadi was-sawabi fil qawli wal-amal wai yana rudan mutanen sa yana masu gazowul fikiri kenan wanda ake cewa intellectual terrorism ko kuma mental conquest saboda yana so ya kama tunanin su sai ya gaya masa ya ce jama'a ku saurara ni fa duk maganan da nake muku ina kokari ne in dora ku akan daidai akan abin da ya cancance ku akan abin da zai ba ku mafita yana shiryar da su ne ila rushd zuwa ga shirye wasadat da abin da yake daidai wasawab fil qawli wal amal wajen duk maganan da ya faɗi da abin da ya aikata daidai ne hatta daraba bihi al mathal duriba bihi al mathal faqila har sai da ma aka kawo misali karin magana ana cewa fir'auna ya hadi ila rashadi wai fir'auna yana shiryawa zuwa ga shirya da karin magana ne idan mutum yayi ƙarya ko aka ga mutum mugu ne don ana so ai mai karin magana na ai mai izgili sai a ce fir'aunu ne ya hadi ilar rashad bayan kun san ai an san ƙarya ne wai fir'auna ne wannan fir'auna ne amma yana shiryawa zuwa ga daidai wannan mujamala ce akasi mu'akasa ce sabanin abun ake nufi ina fata an gane ana so a mutum izgili kana so ka zagaye sai ka ce fir'auna ne amma ya hadi ilar rashad abinda kake nufi ƙarya ne wannan abin ba haka bane shi fir'auna ne amma wai irin wai yana shirewa zuwa ga daidai gashi fir'auna mai kama karya kuma a ce yana shirewa zuwa daidai amrun ne ghairu mumkin ya fito ko wal natahwi bi hada sai mu tsaya nan in qaddara Allahu lana al-baqa to sai gobe sai mu ƙara insha Allah ta'ala wasu na tambayin yaushe zamu rufe to me za ba ku tambaye yaushe zamu fara ba ai mu muka fara daga ƙarshe mu da sai da aka fara abun nan muka fara kada dan kun ji wasu za su rufe gobe ko za su rufe ranar lahadi ka damu kanka mu sai ran litinin insha Allah ta'ala so muke in muka yi gobe muka yi jibi to gata kuma sai mu nuna maku fim din gidan bayi ku gani suna nan masu abu sun gama sai ku kalla ku ga yadda abun da yake ku je ku ga kuma wannan siradin gana da nake cewa za a sa gobe za a sa ranar lahadi ne aka ce na mata ko ranar lahadi za su gama abu za su gama ana so a sassanya maku gani ku kalla an ce yana da wa'azi yana da fa'ida waɗanda suka kai mu wurin sun ce mu je mu gani ne mu ɗauko maku saboda mu ba ku labari kuma ku gani da idanun ku gani ɗan adam in zai iya yin wannan abun a duniya ya azabtar da ƴan uwan shi ƴan adam yaya Allah ranar da ya fushi sannan kuma in ɗan adam zai wannan abun ya ce a hau ana hawa mu mun je mun hau da tsiya muka dawo muka ga wanda suka je suka hau sun dawo da kuka takalma hannu muka zo mu mu ne sojojin dauriya mu mun je a ce ruwa ba za ka iya riƙiya ba kan wannan abu yana da kyau ku gani kafin ka je wurin ka hau nan ma Najeriya akwai shi can ina jin wajen Kalaba state ne wajen can cikin Kalaba an ce akwai shi irin shi a can wajen sai ka je ku gani ku ga wannan amma dai wannan ba ka iya gama hawan shi cikin awa ɗaya domin ya kai guda bakwai to akwai inda aka bi in wani ya fashe da kuka ko suka fashe da kuka da aka yi guda ɗaya sai aka yi wani shortcut wanda ya fashe da kuka aka gaba zai ba sai aka gajeren hanya inda zai biya sauko ya dawo kawai saboda abin nan to amma mu mun je mun ce ni ma nace kai wannan abu wani malam bashir wanda yake abun nan cape coast ya ce malam so nike yi ka daure ka hau abun nan dan zai zama ma mutane kai ka ji wa'azin kuma nace to Allah ya kai mu je mu adda mu hau aka yi ta lallashin mu muka je muka hau guda bakwai ne abun muka zamu muka je muka hau su dika to yana da kyau ku gani ku ga yadda muka hau ku ga mu din da muka hau ya muka ji eh za ka yi gumi dai kan ka shurfin da abun nan ba to kuma mun dawo mun zo mun zauna mun ga wasu je sun hau sun fashe da kuka wata tsohuwa da daga tana ta kuka shafe-shafe sai ka ce wani ya sa ta dole amma kuma mutu yana so ya hau ya gani wanda ya kasa kuma ga shortcut to masu bututu suna nan suna tattarawa insha Allah zuwa gobe a mata insha Allah za mu rufe nasu su ranar lahadi saboda su suna da yan hidimominsu ba za a zo ba ranar litinin insha Allah kada wata ta yi wani wuri ta ce markas ta yi don wani sai ya zo ya ce a mala ashe su ma ba ku rufe daga ranar lahadi sun gama nasu sai bayan sallah su dawo shi kenan su kuma maza nasu na nan su ba za a rufe ba sai kuma zuwa ci goron sallah goron sallah na nan ya iso ma to daka sai ranar sallah bayan an gama kaji ka ci goron kada abin nan ka zo kuma ka shinawa da yamma bayan magariba zuwa isha'i za a raba goron sallah insha Allah ta'ala Allah ce muke mu kun ga dai kamar yau aka fara azumin nan kun ji yanzu kuma gashi nan muna mai bankwana alkayyisu mai hankali shine wanda ya dage yayi abin da ya cancanta cikin waɗannan 'yan kwanakin sannan kuma yanzu ɗin ma sauran da ya rage mutum yayi kokari yayi tadaruk na bakaya ramadan wannan 'yan sauran kwanakin da suka rage to mai hankali ya dage ya gami zai samu ya ciccusa a cikin waɗannan kwanakin da za su rage domin ba dole ba ne yanzu mutum ya gansu kuma ya ƙara ganin wasu nan gaba kuma yau ɗin nan da ta wuce yau juma'an nan ita ce juma'a ƙarshe cikin wannan watan na ramadan ba za ta ƙara dawa ba ila ƙiyamin sa'a ko da wata ta dawo sunanta kenan amma ba ita bace amma yau dinnan da aka ce 26 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah 1445 to baɗi ko kaga irin wannan sai dai a ce hijiran manzon Allah 1446 ashe kaga ba ita bace ta riga ta wuce kenan ila qiyamis sa'a abinda aka yi yau dinnan a cikin nan an tattara shi an tafi da shi za a lallaba a rufe shi gaba ɗaya kuma ba za ka ƙara ganin shi ba sai qiyamis sa'a to da haka mutum ya kokari ko kafin ranar nan ta faɗi ne ka ga da me za ka rufe ta domin yau juma'a ce kuma yau ne aka yi maganan cewa akwai sa'a wadda duk wanda ya dace da ita to duk abin da ya roƙa Allah tabaraka wa ta'ala yana karba gashi sa'a ce mai karba addu'a ga sa'a ce yanzu kana cikin wurin masallaci inda ake yi gashi sa'a ce ta ranar juma'a wadda ake karma addu'a yi saboda haka mai kokari mu rufe sauran sa'an nan da ta rage mana cikin nan kafin faduwar ranar nan da wani abu ko da salatin annabi ko da yake ma ba koda bane babban abu ne yanzu ko tafiya gida kai maimakon ku ta labari ku ta yin wani abin da ba zai amfane ka ba ka tafi kai ta salatin haka kai gida idan kai salatin nan ya kai 300 shine kayi da yawa Sheikh Aljazairi mai wannan tafsirin yana cewa ranar juma'a kai kokari ka yawaita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati koda a ce wato ka samu ka kai 300 ne suka ce in baka kai 300 ba baka yi da yawa ba sai dai a ce kayi na gaya maka wata siga da wani malami ya rubuta wani littafi dan karami ya magana a mamlaka yana cewa in ka ce Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad kaga kayi daya to nan da nan zaka ga kayi da yawa Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad kuma kayi tasbihi ka tasbihin can da muka yi ta maimaitawa mirara wa tikrara wanda in kai guda daya zai zama yayi maka bakan damiya ne mai da yawa ka ce subhanallahi adada ma khalaq subhanallahi ko alhamdulillahi adada ma khalaq الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أعصى كتابه الحمد لله ملء ما أعصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض سبحان الله عدد ما أعصى كتابه سبحان الله ملء ما أعصى كتابه سبحان الله adada kulli shay subhanallahi mil a kulli shay in kai so daya ya kwasan ma da yawa wani da yayi wasu ba haka ba bai kamo ka ba so da ka mu taimaki kanmu mu yi abin da ya cancanta kana daga hannu malam so mai kace wane eh ban ji ba ai wanda ja wanda kake jamo ta eh gaskiya ni to a yau sai dai wani ta kai tuna wannan mun karanta gaskiya eh adada ma a saki ilmi ko a sasa ma eh kana yin wannan ko kuma ka ce wancan ai ga wancan ma in ka dauki wannan wanda ya faɗi gaskiya mun karanta cikin wannan ne dardish wannan ko ina banjuwa sulahul yaqzan ko eh to ko shi ka dauka duk da wanda ka samu shortcut ai shi ma bin wannan cikin wabilus sayyib ai da yace ta in ka ga dama ka ce so in ka ga dama Allahumma salli ala Muhammad sai ka sai in ka kai ka kai har karshe kai sai in ka ga dama sai ka ce adada ma khalaqa fis sama in ka ga dama ka ƙara maimaita ka ce adada ma khalaqa fil ard in ka ga dama sai ka ƙara adada ma bainahuma sai ka ce adada ma huwa khaliq har wajen can din yace ka ce subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai ka ce adada ma khalaqa Allahu fis sama sai ka ƙara la subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah adada ma khalaqa Allahu fil ard sai ka ƙara قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سكت عدد ما بينهما سكت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق سكت يا ko kuma ka ce la ilaha illallah adada rida la ilaha illallah zinata arshihi la ilaha illallah adada malaikatihi la ilaha illallah adada khalqihi la ilaha illallah mil'a samawatihi la ilaha illallah mil'a ardihi la ilaha illallah mil'a ma bainahuma wannan saboda samun abun nan ne falnakafi bi hada muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu yau dai shine kuma dai wanda daren 27 kenan saboda haka sai a ƙara fafata in saura dare biyu kenan yau daren 27 a fafata gobe ayi azumi 27 jibi kuma a ƙara fata fafatawa shine daren ƙarshe in an samu an samu ba samu ba an yi asara ragas kenan shine kuma ba a sani ba mutum ko zai ƙara ganin wata shekaran balle kuma ya samu ta da komada muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya samu cikin bayansa wanda ba dan ko ba dan halin mu ba dan waɗancan bayan nashi na kirki wanda suka cancanta ya karbi ayyukansu Allah ya karbi namu dan saboda dalilin wannan ba dan mun cancanta ba dan tsarkin sunayensa da falalarsa da rahamarsa innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ومن نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وتلاوتنا آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله لي ولكم